ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوة جماد الأولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دايا لقبي حدود أربعين أكو wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mas'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatu iziya na abul hasan ash-shadili rahimahullah inda muke bibiyar sharhi da ainihin wato babban malami profesa muhammadu mansur sakkwato ya yi wa wannan littafi mai suna fatuhu rabbul bariya wannan kuma shine darasi na saba'in da shida ko to a darasin da ya gabata mun tattauna game da nisabin zakar shanu inda malam ya mana bayanin su dalla-dalla daga nawa ne ake fara fitar da zakar shanu kuma nawa za a fitar duk malam ya ɗauko bayanin gaba-gaba har da jadawali ya zana mana sannan mun tattauna game da zakar tumaki da awaki su ma daga nawa ne ake karɓar zakarsu in an tashi karɓa nawa za a karɓa shi ma duk mun tattauna sannan malam ya yi mana tsokaci game da wajen karɓar zakka ba a karɓar mafiya daraja mafiya tsada mafiya ƙiba mafiya kiwo a cikin garke kamar yadda kuma ba a karɓar waɗanda suke ƙasƙantattu ramammu ainihin wato waɗanda suke ba su da mamora shi ma nan ba a yin wancan don kada a zamto an zalunci shi mai dukiya sannan kuma ba a karɓa daga can ƙasa don kada ya zamanto nan ma an zalunci talakawa to ana karɓar zakka ne daga dukiya tsakatsakiya ita ba ta can sama ba sannan ba ta can ƙasa ba bayan mun gama wannan sai muka shiga sabon fasali da yake magana game da zakar abinci kayan noma shine mun tattauna game da ainihin wato abubuwan da ake karɓar zakka a cikinsu inda muka ce akwai mazhabobi wajen guda uku ko hudu game da abin da ake karɓa ko ake fitar masa zakka cikin kayan abinci akwai mazhabi na farko in za ku tuna muka ce su ne waɗanda suka ce babu zakka sai a cikin sinfi guda hudu in ba a wannan sinfin ba in ba ɗaya daga cikin sinfofin nan guda hudu ka noma ba to duk abin da ka noma babu zakka a cikinsu wannan kuma ita ce mazhabar abdullahi dan umar ita ce mazhabar malam hassan al-basari al-thauri al-sha'abi ibn sirin ibn mubarak abi ubaid da wasu su cikin magabata kuma wannan ita ce ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka samu daga imamu ahmad kuma ita ce mazhabar ibn hazmin duk da cewa shi a wajensa banda zabibi domin abubuwan da aka ce za a fitar wa zakka din shine akwai alqamhu akwai ash-sha'iru akwai at-tamru akwai az-zabib to shi ibn hazmin yana tare da wannan mazhabar amma banda maganar zabibi domin ya ce hadithin da ya zo da maganar zabibi bai inganta ba shi a wajensa kuma wannan ita ce mazhabar shaukani kuma sheikh nasiruddin albani shi ma wannan ita ce mazhabarsa cewa babu zakka sai in mutum ya noma sha'ir ko kuma ya noma ainihin wato attam ko kuma ya noma ainihin wato abin nan alkam ko kuma zabib akwai mazhabi na biyu su ne shine mazhabar imam malik da imam shafi'i su ne wanda suka ce ana fitar da zakka a cikin duk abin da mutane suke ci a matsayin abinci kuma ana iya ajiye shi bai lalace ba to wannan abin ko menene shi za a fitar masa da zakka a ƙarƙashin haka sai ya zama to irin gero dawa shinkafa alkama masara acca yabunan maiwa da duk ire-iren waɗannan wayanda mutane suna cin su a matsayin abinci sannan kuma ana iya ajiye su ba su lalace ba to wannan mazhabin suka ce wannan wajibi ne a cire masa zakka mazhabi na uku suka ce a'a su suna ganin za a cire zakka cikin dukkan abin da yana bushewa kuma ana iya ajiye shi kuma yana iya aunuwa ana iya auna shi duk abin da yana iya ana iya busar da shi ya kuma zauna bai lalace ba sannan ana iya auna shi to wannan suka ce shine abin da za a fitar masa da zakka ko menene wannan ita ce mashahuriyar mazhabar ko ruwaya da aka samu daga Imam Ahmad bin Hanbal sannan mazhabi na hudu shine mazhabar Imam Abu Hanifa mazhabar Imam Abu Hanifa shi kuma ya tafi akan cewa akwai zakka cikin duk abin da ƙasa ke fitarwa daga irin abin da ɗan adam ke shukawa wannan ita ce mazhabar Umar bin Abdulaziz kuma ita ce mazhabar Abu Hanifa Dawudu Zahiri kuma Ibn al-Arabi al-Maliki shi ma wannan mazhabar ya goyi baya haka kuma ad-Doktor Yusuf al-Qardawi wannan ita ce mazhabarsa to wannan shine inda muka tsaya yanzu za mu ɗauki dalilan kowace mazhaba na wace hujja suka yi madogara da ita wajen ainihin wato ra'ayinsu na abin da suka tafi a kai na zakka قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد احتجت كل طائفة بأدلة استندت إليها kowane ɓangare cikin mazhabobin nan sun yi hujja da wani dalili da suka jingina da shi faman qala la zakata illa fil asnafil arba'a mazhabar da suka ce babu zakka sai a cikin sinfi guda hudu babu zakka sai a cikin alhindatu والشعير والتمر والزبيب to suka sun ihtajja wannan mazhabar ta kafa hujja ne bi hadisi abi burda da hadisin abi burda an abi musa daga abi musa wa muaz da muaz radiyallahu anhuma anna annabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahuma ila al-yaman da abu musa al-ash'ari da muaz bin jabal annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika su zuwa kasar yaman domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa Yaman ala khamsatin jalin mutum biyar ya kasa wa Yaman saboda girmanta akwai Khalid bin Sa'id ya wakilta shi a Sana'a akwai Ziyad bin Labid ya wakilta shi a Hadramaut akwai Al-Muhajir bin Umayya shi kuma ya wakilta shi a Kinda akwai Abu Musa shi kuma ya wakilta shi ala Zabid wa Adin wa Sahil shi kuma Mu'az alal Junt aka yi karkasa ita ainihin wato yaman ɗin ta saboda girmanta sai ya karkasa wa waɗannan sahabban nasa kowanne ya ce ga inda zai kula da shi saboda haka yu'allimani nasa amra dinihim ya aika abu musa al-ash'ari da mu'az zuwa ƙasar yaman yu'allimani nasa amra dinihim dan su karantar da mutane lamarin addininsu fa amarahuma sai suka umarce su Allah ya akhudha sadaqata kada su karɓi zakka illa min hadhihi arbaa sai daga waɗannan abubuwan guda hudu alhindatu wash-sha'iru wat-tamru waz-zabib wato kada su karɓi zakka sai idan abinda mutum ya noma hinda ce hinda wani nau'i ne na alkama wash-sha'iru ko kuma sha'ir shi ma nau'i ne na alkama wattamru ko kuma dabino sai kuma azzabib wato rising rising shine kaga busasshen inibi kenan to sai in shi mutum ya noma wannan hadithin abu abdullahi al-hakimun mai saburi ya ruwaito shi yace hadithi ne sahihi wato mujalladin sa na ɗaya shafi na 401 imam al-baihaqi mujalladi na na 4 shafi na 125 wa qad sahahu al-hakim hakim ya sa wannan hadisin wa wafaqahu az-zahabi والألباني في الصحيحة هكا ألباني أتكين صحيح أتكين صحيحة يا إنجان تونا حديث حديثي ندري تقص دا سبعين ترى هكا أتكين الإرواء مجلد نوك شافي ندري بيو دا سبعين دا شدة حديثي ينا دا الشاهد حديث واتو دا حديث سفيان عن طلحة ابن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى به وإسناده صحيح وقالوا wannan mazhabar kaji hadisin da suka yi hujja da shi suka ce innahu la nassa fi ghairi hadhihi al-arba suka ce domin babu wani nassi in ba a waɗannan guda hudun ba babu nassi sai akan waɗannan abubuwan guda hudu wala ijma'a sannan babu wani abu da aka yi ijma'i akan za a fitar masa zakka sai a waɗannan abubuwan guda hudu wa anna ghairaha suka ce duk abinda ba hudun nan ba la yakunu fi ma'anaha baya amsa ma'ana irin ta waɗannan guda hudun baya kasancewa da ma'ana irin ta waɗannan guda hudun fi galabati al-iqtiyati biha wajen wato mafirin jayen wato cinsa a matsayin abinci an fahimta suka ce domin duk abin da ba alhinda ba ba ash-sha'ir ba ba tamru ba ba zabib ba to bai da ma'ana irin ta waɗannan guda hudun wajen galibin a mai da shi ya zama abincin mutane wa kasrati naf'iha da kuma yawan amfanin sa shi wannan abu wa wujudi hada ma samuwar abu wayannan abubuwan su ne duk inda kaje akwai su wato akwai ana samu su falam yasiha a karkashin wannan bayanin da suka yi suka ce baya inganta kiyasahu alaiha a yi kiyasun wani abu akan waɗannan abubuwan guda hudu ba wani abu da za ka yi kiyasunsa da alhinda ko da sha'ir ko da tam ko da zabib wala ilhaqahu biha suka ce baya inganta a riskar da wani abu wanda ba hudun nan ba biha da waɗannan abubuwan guda hudu fa yabqa alal asl dan haka hukuncin zai ci gaba da wanzuwa akan asali wannan shine asalin abin da annabi ya nassanta ya ce za a fita musu da zakka alhinda الشعير التمر الزبيب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بس يعني بس كتير كما النبي صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة lokacin da ya keɓanci ko ya keɓance waɗannan sinfi ko nau'i hudu na abinci ya ce su za a yi wa zakka wa a arada amman siwaha ya ɗauke kansa ga duk abin da ba su ba qad kana ya'lamu ai shi annabi ya sani anna linnasi akawatan mutane suna da wasu abinci cikan banda waɗannan wa amwalan mutane suna da wasu dukiyoyin banda waɗannan mimma tukhrijul ardu daga irin abinda ƙasa take fitarwa siwa ha banda waɗannan din fa kana tarkuhu zalika amma duk da haka ya ambaci waɗannan guda hudu ashe barin annabi da ya bar waɗannan ya bar waɗanda ba waɗannan hudu wato ya bar ambatan wasu ya bar iya waɗannan guda hudun wa iraduhu anhu da dauke kansa da yayi da dukkan abin da ba waɗannan hudun ba afwan minhu wannan afwa ce daga shari'a afwa ce daga in ka shuka shinkafa wannan an yi ma afwa ka je ka ci shagalinka da shinkafarka ba zakka a wannan mazhabar kenan in ka shuka gero ko dawa wannan an yi maka afwa yana daga cikin abin da annabi ya san ana cin wasu abinci cikan banda waɗancan hudun amma bai magana akan su ba ka afuhi an sadaqatil khayl kamar yadda dai annabi yayi bayanin afwa na shari'ar musulunci game da zakar doki warraqiq da bayi kaga afwa akai wannan ma kauda kai akai aka ce ba zakka a cikin raquma a cikin dawakai babu zakka a cikin bayi to haka duk abinda ba alqamhu ba ba ash-sha'ir ba ba at-tamr ba ba az-zabib ba shi ma yana daga cikin abinda shari'a ta yi wa mutane afwa ba zakka a kansu domin sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san mutane suna cin wani abincin banda waɗannan ya san mutane suna da wasu dukiyoyin banda waɗannan daga cikin irin abin da ƙasa take fitarwa banda waɗannan amma fa kana tarkuhu zalika barin wannan da yayi wa iraduhu anhu da kauda kai da yayi da wato daga barin so afwan minhu wannan afwa ce daga gare shi ka afwuhi an sadaqatil khairu war raqib ina fata an gane wannan kun ji dalili ko hujjar mazhabin farko cewa babu zakka sai in abin da ka noma alƙamhu ne ko ashahir ko attamru ko azabib annan mazhabar hujjata ta fito to wa hatajja ashabul qawl thani ma'abota qauli na biyu mazhaba ta biyu kenan mazhabar malik da shafi'i su kuma sun yi hujja wa huwa qaulun wa huwa alqaulu in ka manta qaulin mazhaba ta biyu sai malai ce shine qaulin da aka ce bi anna zakata ita zakka fi kulli ma yuqtatu wa yudkharu ana yin ta ne cikin duk abin da mutane suke ci a matsayin abinci wa yudkharu kuma ana iya ajiye shi bai lalace ba su kuma wannan sun kafa hujja bi hadisi mu'adh bin jabal da hadisin mu'adh dan jabal radiyallahu anhu wa fihi a cikin hadithin sai annabi yake cewa fa ammal qitha'u amma kaga gurji wal bidih da kankana wal rumman da ruman wal kasbu da rake wal khudaru da kwarra ko kace kayan lambu suna al khudar vegetable ganyaye kenan ko yake cewa fa'afa anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi afuwa akan waɗannan ba zakka a cikin su an gane ko to amma kuma wa huwa hadithun da'ifun hadisi ne mai rauni ta fuskar isnadi ko ma can kasa za ga Imam al-Baihaqi ya fitar da shi mujalladin sa na hudu shafi na 129 haka al-Hakim mujalladi na 1 shafi na 558 haka ad-Darqutni mujalladi na 2 shafi na 97 ka kuma duba at-Talkhisul Habir shafi na ɗari takwas da talatin da bakwai shi ma za ga ƙarin bayanin da aka yi game da raunin wannan hadithin. Wa ƙalu suka gina hukunci akan wannan hadithin suka ce, Innal aqawata ta'azumu manfa'atuha ai shi abinci al'aqawat abinci amfaninsa yana da yawa, amfaninsa yana da girma, fahiyar kal'an'ami, ai kaman dabbobi ne filmashi ya ce kaman dabbobin ni'ima ne a cikin sauran dabbobi. ina fata an gane da haka wannan ita ce hujjar imam malik imam shafi'i cewa duk abin da mutane suke ci a matsayin abinci kuma ana iya ajiye shi bai lalace ba to akwai zaka a kansa suka kawo wannan hadithin na mu'az bin jabal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da gurji da kankana da roman da rake da ainihin wato kayan lambu waɗannan da annabi ya yi afuwa a kansu to kaga duk abin da ba su ba wanda ana iya cin su a matsayin abinci ana iya ajiye shi tunda waɗannan duk ba a iya ajiye su su dade to don haka waɗannan su ainihin su za ba wa zakka amma wannan hadisin kamar yadda muka ambata hadisi ne mai rauni ta fuskar isnadi wa amma ashabul qawl thalis amma malamai masu mazhaba ta uku wa'anda suka tafi akan annaz zakata ita zakka tajibu tana wajaba ne fi kulli ma yayi basu cikin duk abin da yake bushewa wa yabqa ya kuma zauna ya wanzu wa yukalu kuma a iya auna shi bima fi zalika al-hubub wa thimar al-makila al-muddakhara wal qatani wa ghayriha suka ce bima fi zalika da abin da ke cikin hakan wato abin da ke cikin wannan rukunin al-hububu sune kwayoyi kaman gero kaman dawa kaman shinkafa da sauransu kaga duk suna bushewa ana suna iya dadewa ba su lalace ba ana iya auna su ko kwano kwano ko buhu buhu da sauransu wasimar da 'ya'yan itace kaman dabino da sauransu almakila wayanda ake iya aunawa almuddakhara wayanda ana iya ajiye su wal qatani da kuma abin da ya shafi masu bawo kaman wake wa gairiha da wani haka wastadallu su ma sun kuma su kuma sun yi hujja sun kafa dalili bi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam laysa fi ma duna khamsati aw suqin sadaqa babu zakka cikin duk abin da ya gaza wusuki biya qalu suka ce fihi i'tibaru tawsik kaga a cikin wannan hadisin akwai la'akari da at-tawsiq wusuki fadalla wannan sai ya nuna ala anna zakata ita zakka innama takunu kawai tana kasancewa fi ma yusaku cikin abinda ake iya wusukinsa wa yukalu ake iya auna shi da mudu saboda an ce laisa fi ma duna khamsati ausuqin shi kuma wusukin na yi ma'auni ne da aka karkashin ausuqin sai suka fitar da duk abinda ainihin yana bushewa ana iya auna shi akwai zakka a kansa wa bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da suka kawo hadisi ne wanda imamu bukhari ya fitar da shi hadithi na 1447 imam muslim hadithi na 979 wa bi qaulin nabi sallallahu wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam laysa fi habbin wala tamrin sadaqa wai babu zakka a cikin abinda aka noma na kwayoyi wato kwaya babu zakka a cikin kwaya ta gero ko ta dawa ko ta shinkafa ko ta alkama wala tamrin babu zakka cikin dabino hatta ya buluga kamsata a usukin har sai in abin da aka noma din nan abin da aka shuka din nan ya kai usuki biyar wannan hadisin muslim ne ruwaito shi hadisi na 979 qalu suka ce wa hadha yadullu ala wujubiz zakati wannan hadisin yana nuni akan wajabcin zakatil habbi wat tamri cikin kwaya da kuma dabino wantifa'iha wannan hadisin yana nuni akan koruwar zakka an gairihi ma ga duk abin da ba waɗannan ba duk abin da ba ba ba alhubub ba ba attamr ba wanda ba a baya ba a iya auna shi to babu zakka a cikin sa wa ikhtara shaykhul islam ibnu taymiyyah أن المعتبر هو الادخار لا غير shi kuma shekul islam ibn taimiyya sai ya ce annal mu'tabara abun lura kawai huwa liddikar shine ajiya la gair ba waninta ba an bayyanta shi a wajensa duk abin da za a iya ajiye shi ya dade bai lalace ba akwai zakka a kansa ba wani wannan ake dubawa ba maganar yana aunuwa ba a ya aunuwa yana bushewa baya bushewa matukar in an ajiye shi yana karbar ajiya shekul islam ya ce akwai zakka a ciki liwujudil ma'anar munasibi li'ijabi zakati fihi saboda samuwar ma'anar da ta dace na wajabta zakka a cikin wannan abin bi khilafil kaili sabanin abin da ake aunawa da mudu fa innahu taqdirun bi khilafil kaili sabanin a kawo wani maganar au fa innahu domin shi au taqdirun mahadun kawai gwadawa ne kawai abun gwaji ne kawai abin da za a gwada a gano kwano kaza ne ko buhu kaza ne ko kaza kawai shi wannan mudu fa innahu taqdirun mahadun wal wazn fi ma'anahu da haka shi ai taqdir wato abun gwaji ne kawai wal wazn fi ma'anahu kaman sikeli ne shi ma ma'anarsa ne sikeli shi ma abun gwaji ne kawai haka mudu shi ma abun gwaji ne kawai da haka ba shi ake kallo ba a'a abun yana karba ajiya eh shikenan akwai zakka a kansa shi ne shekul islam wannan shine abin da ya faɗa domin ji wannan kaulin na uku ko a cikin kauli na uku shekul islam ya kuma kawo cewa shi a cikin wannan maza kamar yana cikin wannan mazhabin amma shi baya tare da wannan mazhabin a maganar cewa sai in yana bushewa wa yi buka wa yukalu shi kawai ya ce karbar ajiya kawai inda yana karbar ajiya shi ke wa amma ashabul qaulur rabi amma ma'abuta kauli na hudu abu hanifa ta wa man shi ne malam abu hanifa da waɗanda suke tare da shi su kuma wannan mazhabar su ne waɗanda suka ce annas zakata ita zakka fi kulli ma akhrajatil ardu ana bayar da ita cikin duk abin da ƙasa take fitarwa mimma yazra'uhul adamiyyu daga irin abin da ɗan adam yake shukawa fa hatajju li madhhabihim bima ya'ti sun kafa hujja ga wannan mazhaba tasu da dalilan nan da za su dalili da farko umumu qaulihi ta'ala fadin faɗin Allah ta'ala ya ayu allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani an fi ku min tsayyibati ma kasabtum ku ciyar daga dada dan ma kasabtum abinda kuka tsorwirta abinda kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da kuma abinda muka fitar muku daga ƙasa qalu sai suka ce falam yufarriq baina mukhrajun wa mukhrijun ko baina mukhrijun wa mukhrajun kaga wannan babu bambanci tsakanin abin da kai ka samar da kuma abin da ƙasa ta fitar babu bambanci tsakanin abin da kai ka samar da kuma abin da ƙasa ta fitar ce babu bambanci domin Allah ta'ala ya ce an fi ku min tsayyibati ma kasabtum kaga wannan abin da kuka sururuta wa mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma abin da muka fitar muku da shi daga cikin ƙasa wannan dalilinsu na farko kenan dalilinsu na biyu suka ce wa qaulihi ta'ala da kuma fadin wa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa atu haqqahu yawm hasadi wa atu ku bayar da haqqahu haƙƙin wannan abin yawm hasadihi ranar girbin sa ma'ana ku bada haƙƙin ko ku bada haƙƙi wato zakkar wannan ainihin abin da kuka noma din ko abin da ƙasa ta fitar yawm hasadihi ranar girbin ba'da ذكر أنواع المأكولات من الجنات من الجنات والنخل والزرع والزيتون والرمان بعد ذكر أنواع المأكولات Allah ya ce wa atu haka yau hasadihi ne bayan ya ambaci nau'o'in almakula ci abubuwan ci, minal jannat na daga cikin ainihin gonaki, wan nakal da dabino, wazzar da shuka, wazzaitun da zaitun, war ruman da ruman. bayan Allah ya ambaci waɗannan ne sai ce wa atu haqqahu yawm hasadi da haka shi a wajen imamu abu hanifa da waɗanda suke tare da shi suna ganin duk abin da aka shuka ko menene shi to wannan abin akwai zaka a cikinsa dalilin suna uku ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'ul ushuru za a ba da ɗaya bisa goma cikin abin da ruwan sama ya shayar idan mutum ya yi noma da damuna ruwan sama ne ke shayar da amfanin gona to in mutum ya gama ya girbe to zai ba da zakar ɗaya bisa goma wafi masu iya bin nazihi cikin kuma amfanin gonar da aka shayar da shi ta hanyar ban ruwa nisful ushir shi kuma za a ba da rabin ushir sun yi hujja da wannan hadithin ƙalu suka ce falam yufarrik kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta ba baina muqtatin wa ghairi muqtat tsakanin abinda mutane suka rika a matsayin abinci suke ci da abinda mutane ba su rike shi a matsayin abinci ba sannan wa makul wa ghairi makul annabi bai bambanta tsakanin abinda ake ci da wanda ba a ci ba wa ma yubqa yubqa wa ma la yubqa da abinda yana iya dadewa bai lalace ba da abinda baya dadewa bai lalace ba duk annabi bai ware ba kawai aka yi fi ma sakatis sama'ul ushuru duk abin da ruwan damuna ne ya shayar da shi to za a ba da ɗaya bisa goma wa fi ma su iya bin nadhi nisful ushur duk abin da aka yi na noman rani wanda ruwan mutum ne yake bar ruwa da kansa to shi kuma zai ba da nisful ushur abin nan na ci ne ba na ci ba ne yana ajiwa baya karɓar ajiya mutane sun ɗauke shi a matsayin abinci ba su rike shi a matsayin abinci ba wannan hadithin ya shafe shi kawai ko ma menene za a ba da ɗaya bisa goma inda damuna ne in kuma da rani ne za a ba da ɗaya bisa ashirin shine nisful washir wa qad ayyada hadha al-qawl ibn al-arabi al-maliki ibn al-arabi al-maliki shi ma ya karfafa wannan qaulin rahimahullah qala yace wa aqwal madhahibu fil mas'alati yace mazhaba mafi karfi akan wannan mas'ala ta dame dame dame ake ba ake bada zakka akan su to mazhaba mafi karfi akan wannan mas'ala mazhabu abi hanifata ita ce mazhabar imam abu hanifa dalilan dan ita ce tafi karfi ta fuskar dalili wa ahawatuha kuma ita tafi amfanarwa da kewayewa lil masakin ga ga talakawa su yanzu miskinai a ce musu a ɗauki wannan mazhaba sai ta fi musu amfani ka noma rake akwai zaka a ciki yalo ka noma akwai zaka a ciki ɗata ka noma akwai zaka a ciki muruci ne akwai zaka a ciki ko to kaga su talaka kaga ko da yaushe washar da su ya fi a ce a yanzu wancan mazaban na farko yanzu kamar mu nan wanne ne muke ci a matsayin abinci alƙamru ko ash-sha'ir ko at-tamru ko az-zabib to yanzu mutane ya ci mutum ya noma buhuhunan shinkafa ya shirya da su gida talaka suna kallo ya noma dawa da masara da sauran duk abin da ya noma kawai cikin gida da shi ba saboda waccan mazhaba ta farko to shi sa mala yace ai gaba ɗaya mazhaba da tafi kewayewa duk inda ta fadi sha ga talaka ga miskini shine wannan mazhabar ta hudu wa aulaha qiyaman bi shukrillah kuma wannan ita ce ma tafi cancanta wajen tsaida godiya ga Allah godiya ga ni'imar Allah an fahimta duk abin da ka noma ka ba da zakaka kana wannan shi ya fi nuna shi ya fi cancanta wajen ainihin wato nuna godiya ga ni'imar Allah wa alaihi yadullu umumul aya wal hadith kuma fadin waccan ayar ya ayu allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wal hadith da kuma fadin hadithin fi ma saqatis samawal ushur to wannan fadin ayar da fadin hadisin wannan yake nunawa cewa akwai zakka cikin duk abinda ainihin mutum ya tsururuta ya samu ko kuma cikin dukkan abin da mutum ya shuka. Amma al'ahadithun latista dallabi ha ashabul mazahibin okura, amma game da hadisan da wasu mazahabobin suka yi hujja da su, wallati ta hasurus zakatu da kuma hadisan da suka takaita zakafil asnafil arba'a a nau'o'in abinci guda hudu, faɗa a nufi subutiya, wannan mazahaba ta hudu. mazabar su imamu abu hanifa sun yi suka game da tabbatar waɗannan hadisan wa qalu ala fardi sihatiha suka ce muqaddara ma sun inganta wannan hadisan sun inganta fa hiya muawwilatun to waɗannan hadisin za a fassara su ne bi annahu lam yakun thammata ghayru hadhihi al-arba'a za a fassara su da cewa a wannan lokacin babu wani nau'in abinci in ba wa'annan guda hudun ba shi sa annabi ya takaita a kansu mafi tawilin da za a yi wa hadisin hadisin can da aka ce na mazhabin farko suka kawo cewa ainihin wato za a bada zakka ne cikin sinfi guda hudu saboda a lokacin ba wani nau'in abin da mutane suka rike shi a matsayin abinci suke ci sai wannan sinfin guda hudu to yanzu kuma kaga kamar yadda na ambata nan mu gaba ɗaya ba masa cikin sinfin abin da muka mai da su abinci muna ci ina fata an gane kenan kamar ta fuskar rinjayarwa wani mazhabi ne mafi rinjaye na'am mazhabin imamu abu hanifa ko nisabul mahasulati zira'iyya sai kuma nisabin abubuwan da aka samu a gonaki ma'ana abin da aka samu na amfanin gona nisabul mahasulat azra'iya wato nisabin abin da aka samu shine almahasulat abin da aka samu azra'iya na amfanin gona abin da aka shuka alal musalli mawallafin littafi ya ce wa nisabul harfi nisabin amfanin gona khamsatu ausukin shine wusuki biyar wa hiya alfu ridilin wusuki biyar din nan yana daidai da ridili dubu wa sitti mi'ati ridilin wato yana daidai da ridili dubu ɗaya da ɗari shida bil bagadadi amma da ridili abin awo irin na ƙasar bagadad kullu ridilin kuma kowane ridili guda ɗaya mi'atu dirhamin yana daidai da wato yana daidai da ma'aunin dirhami ɗari wa samaniyatun wa ishiruna da ashirin da takwas dirhaman wato yana daidai da wato ma'aunin dirhami ɗari da ashirin da takwas dirhamil makki amma da dirhami irin na makka wa huwa har wa yau da in baka gane ba shine daidai da hamsuna wa kumsa habbatin min ash-sha'ir al-mutawassit shi yake daidai da wato kwayar sha'ir hamsin da ɗaya bisa biyar ɗinta amma sha'ir ɗin al-mutawassit wadda take tsaka-tsakiya wai duk dan mutum kada ya je shirme da bulanda wajen fitarwa wannan duk ma'aunai ne irin na wancan lokacin wanda ba lalle bane ya zama to yanzu mu da su muke amfani an fahimta ma'auni ne wanda yake da shi suke gane in kana guri kaza in kai daga Baghdad da yankunan ku kuke to ga ma'aunin da da shi za ku dinga gwadawa in kun yi noma da wannan ridili din in kuma mutumin yankin makka ne to ga ridili irin na mutanen makka da shi za ku auna abinda kuka noma na amfanin gona yushtaratu fi wujubi zakati bulugun nisab an sharɗanta kaiwar nisabi wajen wajabcin zakka lallai zakka bata wajaba sai abinda za a fitarwa zakkan ya kai nisabi indal jumhur amma fa a wajen jumhurin malamai abinda za a fitarwa zakkar na amfanin gona sai ya kai nisabi wannan shine ra'ayin jumhurin akwai ra'ayin wayanda su kuma ba jumhur din ba wanda suke ganin duk abin da ka noma sai ka fitar ko kwano ɗaya ka samu a amfanin gona sai ka cire zakka a yana cikin wa mimma akhrajna lakum min al-ardi ko an fi ko min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard amma dai jumhur sun tafi akan cewa sai abin da aka shuka ko aka noma ya kai nisabi wa miqdaruhu gwargwadon nisabin khamsatu awsuqin shine wusuki biyar min alhabbil musaffa daga kwayar da aka tace ta min tibni daga kaikayi ya sa muku tin ko tibin ne ma'ana sai an cire daga an cire ta daga cikin kaikayi ma'ana an cire duk wani abu wanda ba shi tsabar ita kwayar ita ake so sai ta kai nisabi ta kai wusuki biyar kada ya zamanto akwai an yi lissafi sai dai idan manoma suna iya gane dami ɗaya yana daidai da kaza don akwai wanda suna fitar da zakka da dami to in ya zamanto wani abu ne ma urfin gurin ana iya gane duk dami ɗaya yana daidai da buhu kaza ko kwano kaza to kaga duk dai lissafin dama ake so a gane to amma in ba haka ba to sai an sussuke ƙwayar duk an fitar da ainihin abin da yake ba abincin ba to wato tsabar ita ce ake so ta kai wusuki biyar liqauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam laysa fi ma duna khamsati aw suqin sadaqa wannan hadisin ya gabata babu zakka cikin duk abin da mutum ya noma wanda bai kai wusuki biyar ba wa hadha al-miqdaru alladhi wasafahu al-musannif wannan gwargwadon da mawallafin littafin iziya ya sufanta bi alfin wa sittati mi'ati ridilin shine ya sufanta shi da ridili 1600 bil bagdadi wato da ridili irin na bagdad yusawi 50 wato kilatan misriya wanda wannan shi ke daidai da wato ki wani ma'auni irin na misra wato 50 shi yake daidai da kilatan misriya 50 kilatan misriya wato ma'auni ko kilo hamsin irin na misira ka koma ka duba fikihun zakati mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu fikihun zaka na doktor yusuf al-kardawi za a ga wannan bayanin wanda kuma shi ne yake daidai da wato arba'in da ɗaya cikin shida na irdab wannan irdab ɗin shi ma wani ma'auni ne na fata gane wani ma'auni ne da ake kiransa irdab sun ce irdab din nan wani mikiyal ma'auni ne shi ma mustakhdamun fi misra ana amfani da shi a cikin ƙasar misra wato munzu zamanin dawil lokaci mai tsawo suna amfani da wannan irdab din a matsayin ma'auni wa huwa mikiyalun islami wato ma'auni ne wanda yake na wato na musulunci wato istu'mila ana amfani da shi fi ainihin wato alwazin cikin auna abubuwa an fahimta ko yawa zamanin nika masu tsawo ana amfani da wannan ma'aunin musamman a can ƙasar misar irdab wa huwa yusawi aidan wannan irdab din har wa yau da yana daidai da mil al'ina wato cikin mazibi allazi yattasi'u wanda zai yalwaci li hawalai wato wanda zai yalwaci kilogram 647 min alqamhi na alkama aka duk wayanda suke irin wannan yankunan mu yanzu kaga in kaje kauyukan mu suna da irin nasu ma'aunin wanda da shi suke lissafi suna gane ba sa rikicewa yanzu kaga in kaje irin wannan kauyukan sai ka samu da da ya suke irin nasu awon shine in kai wannan karatun za su gane amma yanzu ka dauko wannan ma'aunan ka ji wannan na misira ne wannan na kaza ne ila mu duk ba shi suke awo ake awo da shi ba manoman mu ba su san wannan ba kuma ba sa gane ba za su ba lalle su gane lissafin da wannan ba da haka sai kai kuma in kaje ba da karatun sai ka dauke shi da irin ma'aunin da ainihin wato ake amfani da shi wanda zai zama sananne ga manoma wanda in an tashi za su san cewa abinda suka noma ya kai nisabi sannan sun tashi ga abinda za su cire ina fata an gane fa idza naqasa al mahsulu an hadha an nisab idan abin da aka samu bai kai wannan nisabin ba lam tajib fihi zakatu inda al jumhur a wajen mafi yawan malamai zakka ba ta wajaba ba ba ta zama wajibi in abin da aka noma bai ya gaza wannan ainihin nisabu wa amma abu hanifa amma fa shi abu hanifa yana tausaya wa talakawa sosai shi yana ganin fa aujaba zakka shi fa a wajensa zakka wajibi ce fil qalil wal kathiri a cikin abin da ka noma dan kaɗan ko mai yawa ba ruwansa da wani sai ya kai wasu ki kaza kawai kayi noma eh kawai sai ka bada zakka in ka ba talaka rabansa mustadillan kuma ya kafa hujjarsa wato a bi umumil hadith da fadin wannan hadithin fi ma saqatis samawul ushuru ولأنه لا يعتبر الحول له yace domin ai ta zakkar amfanin gona ba a la'akari da shekara ba sai ta shekara ba da aka duk wani bayani da ka sani na zakka sai ta sai sai to wannan da aje shi kamar yanda ba sai ta shekara ba wa atu haka una yawma hasadi to da haka ba sai ta kai nisabi ba shi a wajen sa an gane ko yace falima yu'tabaru lahu nisab tunda ba sai ta shekara ba dan me yasa za a yi la'akari da wani nisabi kuma ai ba maganar nisabi tunda ba sai ta shekara ba lakinnal hadith mala yace sai dai wannan hadithin laysa fi ma duna khamsati aw sukin sadaka babu zakka cikin abin da ya gaza wusuki biyar la yajuzu mu'aradatuhu bil hadith as-sadiq baya halatta a ci karo da shi da hadisin da ya gabata baya halatta mutum ya dauko shi ya nuna cewa sun ci karo babu cin karo an gane fi ma sakatis sama'ul ushur yana nan amma a ina za a bada ushirin sai in abinda saman ta shayar aka samu ya kai wusuki nawa biyar kenan kawai haka wannan magana ta Imam Abu Hanifa ba ta da karfi a nan cewa ba maganar nisabi a amfanin gona ko me mutum ya noma kaɗan ko da yawa sai ya bada zakka wannan ya ci karo da hadithin laisa fi ma duna khamsata aw sukin sadaka fa inna hadha khasun domin shi wannan hadithin khas ne muhkamun kuma bayanin sa a fili yake mubayyan kuma yayi bayanin abinda can aka jumulce kaga a can wancan hadithin fi ma saqatis sama'u kaga am ne can sannan kuma mujmal an gane ko a can kaga sai aka ce bi ma saqatis sama'ul ushur cikin abin da sama ta shayar ruwan sama kenan cikin abin da ruwan sama ya shayar za a bada ushuri to kaga can an samu me am sannan an samu ainihin wato mujmal shi kuma wannan hadithin laysa fi ma duna khamsata aw sukin sadaqa shi kuma hadisi ne khas ya keɓance ma'ana ya rage faɗin wancan laisa fi ma duna laisa wato abin nan fi ma saqatis sama'ul ushuru kaga can an saki hukuncin ba a kaidi ba ba a keɓance ba shin a cikin abin da saman ta shayar kamar me sai wannan hadithin yace kamar dun wato khamsata usuke kaga sai zamto wannan hadithin shine wancan am ne wannan kuma khas sannan fi ma saqatis samau a jumulce can yazo nan kuma sai zama muhukan mubayyan anan kuma sai aka bayyana a cikin abin da saman ta shayar sai in abin da ta shayar din ya kai miqdarin wasu kibiyar shikenan kaga wannan hadithin yayi fashin baki game da wancan da ba cin karo suka yi wa za ka amun mutashabih mujmal shi ko wancan hadithin na fi ma sakatis sama'u hadithi ne am wato hukunci ne gamamme mutashabihun kuma mai ma'anoni ta fusko wato yana daukan mutashabih wato yana da ma'an za a iya fahimtar sa ta ma'anoni daban-daban mujmal kuma a dunkule yazo wa hadha mubayyan lin nisab wannan shi kuma hadisin mubayyinul lin nisab yayi bayanin nisabi aka sai a ɗauki wanda ya bayanin nisabi sai a fassara wancan wanda hukuncinsa a buɗe bai bayanin nisabi ba sai zamanto wannan ya fassara wancan an gane wa zaka innama urida bihi tamyiz bainama yajibu fihi al-ushru wa zaka shi wancan hadithin na fi ma saqatis sama'ul ushru innama urida bihi tamyiz abinda ake nufi da shi bambancewa bainama yajibu fihi al-ushru tsakanin abinda ushri yake wajaba a cikin sa wa ma la yajibu fihi wa ma yajibu fihi nisfuhu da kuma abinda rabin ushiri ne ke waje ba a cikin sa shi kawai wancan hadisin abin da ya bayani kenan wancan hadisin yayi magana akan in noman damuna ne ushiri za a bayar in noman rani ne rabin ushiri za a bayar shi abin da wancan hadisin yake bayani kenan an gane fala mu'aradata bainahuma dan haka babu cin karo ma tsakanin wannan hadisin da wancan wallahu a'lam waqatu ikhraj zakatil har wannan hadith wannan magana ka koma cikin al-mughni na ibnu qudama mujalladi na biyu shafi na 695 da kuma ilamul muwaqqi'in mujalladi na uku shafi na 229 na'am eh to ba ban san gaskiya sai dai ko na sake tambayar eh an kwano ɗari uku ne? to ai kwanan mu ya daidai yake da sa'i? to sa'in a irin kwanan mu ne sa'in? ai tambayar shi ne shi sa'in da aka ce sai ya kai sa'i ɗari uku to kwanan awon mu sa'i ne? mudun nabi hudu shine sa'i daya to kwanan awon mu haka yi bai kai kwano ba kadan ne bai kai kwano ba ya haura ya fi sa'i da kadan
bai karasa kwano ba mu da nabi
su suna ganewa su suna ganewa juwayen da suke abin da ban sani ba alhaji da yana nan da ya ɗan yi wani bayanin abin nan ya jin Al'adis, na'am? Babban kwano? Eh, to, shi suke auna kwano ɗari uku, wusuki? to yanzu buhu nawa kenan buhu biyar kenan arba'in arba'in sau nawa za su zama buhu bakwai da rabi kwano arba'in ba eh kaga buhu bakwai da rabi in mutum ya noma buhu bakwai da rabi kenan ya kai nisabi to in aka ce a duba- in noman damuna ne idan mutum ya noma buhu ɗari- buhu bakwai da rabi to zai kasa gida goma ya bada kashi nawa kwano nawa ne ɗaya bisa goma ɗari buhu bakwai da rabi kwano talatin kenan to kwano talatin shine wato wusuki da tunda an ce kwano ɗari uku ne ko to kaga in an kasa goma kaga kwano nawa kenan kwano talatin mutum kaga buhu ɗaya ba kwano goma kenan shine zakar ko to kaga mutum ya ɗauki wannan mikidarin kaga kenan idan mutum ya noma kwano ya ya noma buhu sha biyar kaga zai bada nawa Buhu kenan ɗaya da rabi.
zai bada buhu ɗaya da rabi domin ya kai kwano sittin kenan to haka mutum sai ya ɗauki wannan kamar minimum ɗin shi ne wannan sai a ɗauke shi a haka na'am to oh ai shi ne ba da da shayi ya kawo ba amma kawo tun da ka bari a yanzu lokacin shayi ne yawon sai a yi over one over ten idan noman damuna ne in kuma noman rani ne kawo kwano sha biyar ke kwano rabin rabinsa za a bayar kwano sha biyar ke ko idan mutum a noman rani ne sai ya noma buhu bakwai da rabi sai ya bada kwano goma sha biyar idan kuma noman damuna ne sai ya bada kwano talatin shi ne wancan hadithin abin da yake magana fi ma sakatin sama'u al-ushru wa fi ma suqiya bin nadhi nisful ushur an fahimta an fahimta ko waqatu ikhraj zakati al-harf to yaushe ake fitar da zakar al-harfi amfanin gona wa inna ma tu'tabaru al-awsuqu ana lura da wannan wusuki biyar din ba'da wad'i ma fiha bayan an ciccire abin da ke ciki min al-hashafi na yayi war ruqubat da danyen abin da bai bushe ba da abin da yake danye bai bushe ba to sai an ciccire shi da haka duk wanda yake bai bushe ba a cire shi abin da yake yayi yayi duk a ciccire shi kaga kenan sai bayan bayan an sussuke an sheke to an dure tsabar a cikin buhu ko kuma an dure an tara ta a abin nan to sai a ci gaba da kirgawa idan noman da yawa kaga dole a buhun zai fi daɗin lissafi domin in ana auna ana zuba duk buhun da aka kai aka zuba 40 sai a dinke shi an san an gama da shi sai a ajiye to bayan an gama dure amfanin gaba ɗaya cikin buhuhuna sai a kirga kowane buhu kwano 40 ne to 40 din nan sau adadin buhuhunan sai mutum ya ga me ya samu in ya ga ya kai lissafi sai ya bada ɗaya bisa goma inda damuna ne don kuma da rani ne sai mutum ya bada rabin wannan wato rabin abin da ya bayar da damuna mafhum yajibu ikhraju zaka fitar da zaka yana wajaba min al-hububi daga kwayoyi wato kaman shinkafa gero dawa alkama masara ba'da tasfiyati bayan an tace ma'ana bayan an an an sussuke an an an fitar da ainihin wato wannan yayin an fitar da kara an fitar da wa min al-thimar shi kuma zakkar al-thimar ƴaƴan itace kamar dabino ba'da al-jifaf ba'da al-jafaf bayan bushewa sai bayan ya bushe in dabino ne sai an busar da shi ya bushe sannan za a bada zakkarsa li'annahu waqatul kamal domin wannan shine lokacin cika lokacin cika wahalatul iddikhar kuma shine halin da ake iya ajiye abun lokacin da za zai iya karbar ajiya kenan kuma lokacin da ya kammala kenan za a iya lissafa shi daidai wa yatafarrawu ala hadha anna zar'a ga wata mas'ala da za ta iya rassantuwa shine wa yatafarra'u zai iya rassantuwa wannan mas'alar ala hadha akan wannan magana da za a yi yanzu anna zar'a amfanin gona lautalifa da amfanin zai halaka qabala wujubihi kafin lokacin wajabcin fitar da zakarsa yayi qabala buduwi salahi kafin ya nuna sai aka yi ambaliya gaba ɗaya sai amfanin ya tafi ko wasu ƙwari suka zo suka yi ta'adi gaba ɗaya suka cinye amfanin falashiya alai babu komai akan mai gonar an gane ko tunda ba laifinsa bane walau talifa inda amfanin gonar zai halaka ba'ada buduwi salahihi bayan ya nuna lakin qabala hifzihi wa takhazinihi sai dai kafin kiyaye abin da aka noma din kwano nawa ne wa takhazinihi da kuma taskace shi da ajiye shi sai abin ya halaka fala zamana alaihi shi ma babu ba za a ce biya ba babu biya a kansa amma inda zai zamanto biya yana kansa shine inda an riga an lissafe guda kwano kaza ne an dure a cikin buhu an kai shi ma'ajiya an ajiye amma ya tsaya yayi nawa bai cire ba to anan in wani abu ya faru a kansa ya faru ba akan dukiyar talakawa ba an gane ko a koma cikin almaguni mujalladi na biyu shafi na 702 da kuma sharhu muntahal iradat mujalladi na 1 shafi na 390 to sai mu tashi maqadiru zakatil har an ce lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk